بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله قدر كداره العظيم حرف الدال يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر فلتطافي بنظرة تأتي لنا بالظفر حرف دل
دعاني من سلمى وليلى وقللا تذكر ربات الغدائر مزدلا بذكر الذي من ذكره تيب قبله على آدم إذ كان فرعا معصلا لذكر الذي لم يذكر الحق غيره مدى الدهر والأيام خير ونرسلا لذكر الذي تعرف عادية هزة لدى ذكره والقلب صار مقتلا لذكر الذي ذاب الجنان بنشره ومنه ضياء البدر بدرا مكملا فلولاه لا تلفي ليادا فإنه لبذرة هذا الكون إذ كان مرسلا ولولاه لا أرضى حياتي بلحظة فحي بغير المصطفى البدر أحملا ومن بصفات المصطفى آل كله حياة وموتا نال إذا مبجلا معاصر خير الخلق غير محسر فقل فيه ما قد شئت عبدا مفضلا فيا رب فاجعلني لديه مقربا وصابي وأحبابي ومن كان موصلا وتجعلنا للمنتقين أئمة إلى أبد الآباد سيبا مرسلا ولن صخور الماردين وهدها وقوي يقين المنتفين ذوي العلا وأغن فقير المنتمين لحزبنا ونجي جميع المؤمنين من ابتلى تركيهم يا ربي بالشكر دائما فإنك ملجأ العاجزين مجللا تركيهم يا ربي بالشكر دائما فإنك ملجأ العاجزين مجللا أيا رب يا من جنده الدهر غالب ولو ضعفت آراؤهم يا معملا لك الحمد والشكر المسرمد دائما فلم يحش من يلجأ إليك توكلا صلاة وتسليم على ذه آمد وآل وأصحاب ومن كان مرسلا حرف الدال حرف دل
دعاني من سلمى yace shehu yace ya kai abokin magana na da aniya rabu da ni min salma daga ambatan salma وليلى da ambatan budurwa da ake ce mata laila وقللا kai ma ina baka shawara ka karanta ka kokallila ta zakura Rabbatil rabbatil gada'iri ka karanta ambatan ma'abota shuku matan nan Mm, musu jalan baki ɗayan su ka karanta kai ma mm. لذكر الذي من ذكره تيب قبله على آدم saboda ambatan wannan da da sababin ambatansa ne shine annabi صلى Muhammadu الله عليه وسلم aka karɓi tuba a bisa annabi Adamu إذ كان فرعا yayin da ya مؤصلا kasance fara'ar reshe mu'assalan abin asaltarwa shine annabi Muhammadu reshe ne na annabi Adamu jikan Adamu ne a zahiri amma shine asalin Adamu a baɗini far'an reshe mu'assalan abin asaltarwa Mm.
ma'ana asalin asaloli asalul usuli annabi Muhammad صلى الله عليه وسلم na'am لذكر الذي لم يذكر الحق غيره kabar ambaton matayen can da duniya da komai duk kyale su saboda ambaton wannan da da lam yazkuril lam Hakka.
yaz- lam yazkuril Hakka hakka gairuhu.
gairuhu wannan waninsa bai ambaci Allah kamar yadda ya ambace shi ba Mm, lam yazkurul hakka gairuhu mm.
wanda waninsa bai ambaci Allah kamar yadda ainihin ya ambaci Allah ba ko kuma lam yazkuril haqu gairahu wannan ubangiji Allah bai ambaci wani kamarsa ba Na'am.
wani annabi Allah bai ambace shi ba kowa ya kaban manzon Allah صلى الله عليه وسلم مدى الدهر والأيام mutukar zamani wal ayyami mutukar kuma kwanuka خير من ارسلا shine fiyayyen abin aikowa duka sallallahu alaihi wasallama li zikirin lazi ta'arufu adiya hizzatun da ambaton wannan da sababin ambatonsa ne ɗimuwa da gigita take bujirowa zuciya ta saboda tsananin shauƙinsa lada zikirhi wal qalbu sara muqattala izzatun ɗimuwa take bujirowa wato zuciya ta lada zikirhi yayin ambatonsa wal qalbu kaga kuma zuciya na wa sara muqattala ya zamanto abin kashewa da sababin soyayyarsa li zikirin lazi abal jananu da sababin ambaton wai duka bar ko ambaton komai fafalli zikiri saboda lamul ajali ne saboda ambatonsa Mm.
saboda ambaton wannan da aljannatu suka yi bi daɗi nashrihi da sababin tashin kamshinsa wa minhu diya'ul badri daga gare shi ne kuma hasakan nan na wata badran watan kuwa mukammala abin cikawa falaulahu ba don manzon Allah ba la tulfi layadan ba za ka samu abin haihuwa ba ɗaya tal Mm.
maulud mukamu laulaka na ba don annabi ba da ba kowa ba komai duka halittar Allah laulahu da babu su nasarar kulla fil adami Mm. fa innahu labazratu hadha al-kauni hakika shi annabi mu Muhammadu wallahi shine iri na wannan halitta iz kana mursala yayin kuma haka ya kasance abin aikowa daga Allah aike kuma azali abadi walaulahu ba dan manzon Allah ba la arda hayati Ti- shehu ya ce da ba zan yarda da rayuwata ba Bila hazatin.
da dai da kyautawar hararar ido fa hayyun bi ghairi al-mustafa al-badri rayuwa kuwa wato ba da wata ba da wani Umila.
abin yasa cewa ne Mm.
Ayyo, rayuwa Daga Mustapha.
ba rayuwa ba annabi to wannan rayuwar abai ya sashewa shi
Mm. wa min wa man bi sifati al-mustafa wa man ala kullahu wadanda ya juyar da dukkaninsa bi sifatil mustafa da sifofin nan na abin zaben Allah ina ta ina ina ta sifarta annabi yana ta ambatan annabi yana ta wato ainihin salati kamar yadda dai shehu yake Mm.
wanda ya zama haka wanda ya zama haka irin yadda shehu ibrahim yake Allah ka samu zama haka aman ambatan annabi sifofin annabi darajojin annabi mu'ujizozin annabi tarihin annabi kullum wanda ya zama haka hayatan wa mautan Na- nala izzan wannan ya samu buwaya da girma daga Allah mubajjala yana abin girmamawa hayatan a rayuwarsa wa Wa mautan.
mautan ko da ya mutu ma girman nan yana nan saboda ainihin ambatan manzo Allah sallam ma'asiru khairil khalqi ita wato darajoji na fiyayyen halittar Allah ghairu mukhassarin ba ababen wato iyakancewa ba ne Mm.
darajojinsa da yake ya bar su a farɗinsa na daraja na na girma da ɗaukaka ba ababen takaicewa ba ne ma'ana ba za su ƙididdigu ba فقل فيه ما قد شئت عبدا ka faɗi abin da haƙiƙa duka kaso cikin annabi na girmamawa shi dai bawa ne na Allah مفضلا abin fifitawa abin da za ka faɗe masa in dai ka ce shi bawan Allah ne to faɗi kawai الله أكبر فيا ربي ya ubangiji Allah فاجعلني لديه مقربا sanya ni abin kusantarwa izuwa manzo Allah وصحبي da sahabbaina وأحبابي da masoyana mu kenan مم. ومن كان موسلا wanda duk ya kasance abin sadarwa da mu مم.
To duka ka haɗa muka samu makusantan manzon Allah.
Amin.
Alhamdulillah mun gode shehu.
لله وتجعلنا للمنتقين أئمة Ka ka sanya mu ya Ubangiji Allah ayin matan halin kasancewar mu mu zamanto wato shugabanni lil muttaqina ga masu tsoron Allah.
إلى أبد الآباد Ka sa mu haka mu zama har zuwa abadin dan abadu.
سيبا Muna mamakon ruwa na rahama.
مرسلا Abin saki.
مم.
mursalan ko mursalan abin saki ga bayi mm, daga halaran manzon Allah Allah kai mana haka آمين mu mu zama rahama ne ga halitta kuma haka Allah yi الحمد لله ولئن صخور الماردين na roƙe أهدها ka ya ubangiji ka tausasa wato fan dutsen nan na masu tsaurin kai ya yi ista'ara yana nufin zukatan masu tsaurin kai masu rashin kunyan nan to Allah ka tausasa zukatansu wa hudda akarun rusata
wa qawwiyina almuntafina wa ƙauwi ka ƙarfafa Muktafina.
yaƙina yaƙinin nan da imanin nan na masu bibiya Zawil ala.
Muktafina masu kwaikwayo da bibiya da mu ma'abota ɗaukaka zawil ola ko
wa agni faqira almuntamina lihizbina ka kuma wadatar da talakan majingine wato ainihin gajama'unmu wa najji jami'al mu'minina da talaka talakan na alil faizati Allah ka wadata shi wan bai wan an mana addu'a wato wacce take special ne bayan ijmalan an mana tafsilan kenan yawwa wa najji jami'al mu'minina ka tserar da dukkanin muminai man ibtila min ibtila daga ibtila'i Allah duka ya tserar da mu albarkacin manzo Allah turakihimu ya ka rabbi ɗaukaka su muminan ya ubangiji Allah bishukri da'iman su zamanto masu yin godiya suna masu samun ɗaukaka bishukuri da godiya ga nemomin ka da'iman tutur fa innaka maljal ajizina Hakika ya ubangiji Allah kai ne mafakan nan na gajiyayyu mujallala kai ne mai girmama su da ɗaukaka su Allah ka girmama mu ka ɗaukaka mu amin aya rabbi ya ubangiji Allah ya man junnu dahra galibun ya wannan da rundunarsa mai rinjaye ne matuƙar zamani wa inna jundana la'umar Mm.
galim kataba Allahu la'agaliban ana to runduna Allah kenan
walau da'ufat ara'uhum ko da ra'ayoyinsu kuma ta yi rauni ya mu'ammala ya abun buri Allah ka karfafe mu ka kuma ɗaukaka mu lakal hamdu jinsin yabo ya tabbata gare ka ya ubangiji Allah wa shukuru da godiya almusarmadu da'iman godiyan ko abin dawamawa ainihin a da'iman har abada gare ka falam yakhsha man yalja ilaika manyan ja wanda duk ya fake zuwa gare ka tawakkulan yana mai tawakkuli gare ka ya ubangiji lam ya hasha babu yana jin tsoron komai saboda fakewa da yi gare ka salatun wa Salati taslimun da taslimi na Allah ala daha ahmadin tabbata a bisa da Amadu wa alin da alayansa wa ashabin da sahabbai wa man kana mursala duk wanda ya kasance abin aikowa na annabawa da manzanni Allah ya yi salati gare su.
آمين حرف الهاء Na'am.
حوى المصطفى المختار خالد مدمري وكل وجزء فوالسر ومزحري إذا دعا ضوء البدر ملت لذكره وأذكره في كل مرأى ومنظري وأذكره عند الأغاني وإذ حلا مذاق فهو أمري مذاقي ومسكري وأذكره عند البلاء ونقيده وأذكره في غيبتي مثل مهدري وأذكره عند الحبيب ولم أكن لأنساه وقت الأجنبي المقدر ولست أرى مستحسنا غير وجهه فليس جمال غير وجه مدسر مرادي كون المصطفى عين عينه وإلا فموتي فيه شوقا لعنصري ولولا انتزاز في جنان بنوره لما حن نحو الخلد كل مبصر وليت رسول الله كان مسئرا لبرحم نارا خالدا كل مسعر وليتي كالسبتين إذ لين فوقه وليتي كالصديق ليتي كجعفري وليتي أكون اليوم تربة عليه وليتي أراكم للأمين المبشر وليتي يوما كنت شربة نعمائه وحامل كاس للبشير المنور أعلل نفسي بالوصال فعله يجود بوصل للرفيق المحرر أعلل نفسي بالوصال فعله يجود بوصل للرقيق المحرر صلاة على ياسين طه محمد مع الآل والأصحاب غير المبثرين Na'am.
حرف الهاء Harafin ha'i.
hawal mustafa al-mukhtari shehu ya ce soyayyar nan ta abin zaɓi a- a- wato abin zaɓin Allah shine annabi muhtaru soyayyarsa halada mudmari ya cakudantu da wato ainihin damiri na shine ainihin jinin zuciyata
wa kulli ya cakudantu da dukkanina wa juz'i ya cakudanci soyayyar manzon Allah da juz'i na yanki yankin jikina duka ya cakudanci da soyayyar manzon Allah fahawa sirri soyayya annabi shine sirri na annabi kuna koya soyayya annabi kenan wa mazhari mabayyana ta kuma balo balo ku ganni gani soyayyar manzon Allah Sallallahu alaihi wasallam.
ne idza da'a dawul badri idan hasken wata ya haskaka ya haska ya yi fau ya cika ko ina da haske miltu li zikrihi ni ko in yi sai in karkata zuwa ambatan manza Allah sai ni ma na samu hasken kenan Mm.
shehu ya san cewa wannan hasken da wata yake fau ya cika duniya ba komai ba ne ya janyo masa sai ambato da salati da watan yake yi ga manzon Allah shine ni ma sai kawai na kama ambaton manzon Allah da da yabo da salati gare shi sai ni ma in samu haske Mm.
to kaga shehu anan ya ba mu abubuwa guda biyu a cewa idza ba'a ba'ul badri miltu li zikrihi wata ya haske ya ɗaukaka ya yi girma sai ni ma ina son haka sai na je in ga mai watan nan ya yi ambaton annabi kawai sai in je in yi nema in nema daga Allah sai ya bani ba na watan zan ƙi ba ko in zaga ko in faɗa in hasada komai ka gani Allah ya yi wa wani to ba hanyar da ya bi kai ma hanyar kuma ɗaya ce shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk abin da kake so kama hanyar annabi so annabi bi annabi ya- sunnar annabi girmama manzon Allah Allah tabaraka wa ta'ala sai ya baka duka abin da kake so shine to karka kaga na ɗaya kenan kaga ba hasada in kaga abu abu na biyu sirrin ya nuna maka hanyar ɗaukaka da hanyar samun haske ambatan manzon Allah da yawaita salati da yawaita yabo gare shi
wa azkuruhu fi kulli mar'an Shehu ya ce, Ina ambaton manzo Allah cikin dukkanin abin gani.
Wa manzari.
Da kuma mai ganin, kallon abin da na kalla, abin ganin da abin kallo, duka ina ambaton manzo Allah cikin su.
wa azkuruhu inda al'agani Ina ambaton manzon Allah yayin haɗuwa da wato jin gina'in waƙan nan na mata mai ranɗama murya da daɗi, ni ko sai in ta ambaton manzo Allah.
wa ithala muzaqun yayin da abin ɗanɗano i daɗi kowane iri ne na zaƙi ne ko na gishiri ne ko na tsami ne any all duka ɗanɗano ya daɗi sai in ambaci manzan Allah ambatonsa ya fi duk wani abin ɗanɗano daɗi fa hu umri shine rayuwa ta ambatan manzan Allah muzaqi shine kuma wato maɗanɗana ta wa muskiri mai sa ni maye ma- maye na shine ambatan manzan Allah wa azkuruhu inda al-bala Ina ambaton manzo Allah yayin bala'i to duk bala'in ya zo mai ta ambaton manzo Allah ai ta salati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل كما صليت على ولا علي في العالمين انك ال النبي الأمي دين نوعين صلاتي 200 Mm.
بلائيته كورونا Al- virus duka covid-19 Allah ya kau da shi salatin annabi mai ta yi mai ta yi ba mai ta surutu ba ba salati ga annabi shi ke kau da bala'i Mm.
ce shi ce azkuru indal bala wa naqidi wanda ƙiri'i da kuma kishiyar bala'i shine daɗi ya da muka je mu maya maya sai salati ga annabi yawwa sai ni'ima ta ƙaru Allahumma kama an tafazid ko wa kama a ɗaita fa a Mm.
to salati ga annabi kenan
wa azkuruhu fi gaibati ina ambaton annabi sallallahu alaihi wasallama cikin fakuwa ta misali bana nan ne tafiya tafiya da, da wahalar tafiya ba ta hana ni ayyabo da ayyubato da salati ina ambatonsa a fakuwa ta misla mahadari misalin mahalarta ta ina zaman gida sumul ba tafiya kamar haka haka nake ambatonsa ko da ina cikin tafiya wa azkuruhu inda al-habibi ina ambaton manzo Allah nan ga masoyi in muka haɗu da masoyi matafiyi abokin tafiya cikin annabi a- aka haɗu da yan uwa ahlul faidati Mm.
sai ambaton manzon Allah
walam akum li ansahu sal ajnabi ban mukaddari kadari ban zama kuma ina mai mance ambaton annabi ba yayin haɗuwa ta da ajnabi wancan nan ka hannun ka ka faɗa ka tagu ajnabi masu inkari da rashin girmama annabi ko ajnabi kenan masu illamarin mutanen Allah ajnabi kenan almukaddar wanda yake abun gurbatawa ainihin zuciya ba za a ce kana ambaton annabi ba wajen masoya kuma yayin da kaga makiyan annabi waɗanda ba su kuma sai kai shiru ba haka shehu yake ba da gurin masoya da gurin makiya duka ɗaya ne a gurin mu ambatan manzon Allah muke ko mutum zuciyarsa za ta fashe ko mutum zai zai- kansa zai bindiga don bakin cikin muna ambata annabi sai mun ambata
walastu ara mustahsanan ghaira wajhihi shehu ya ce ban zama ina ganin wani abu abin kyautatawa ba wani fuskan manza Allah walaysa jamalun babu wani kyawu kakau ghairu wajhi mudassir wannan fuskar nan na mai lullubi shine annabi Muhammadu duk wani kyawu fuskar annabi ce kyawu duk wani abu ba fuskar annabi ba kyawu bane Mm. muradiya kaunil mustafa Shehu ya ce muradi na kasancewa ta Mustapha an zama Mustapha ya kuma zama Mm.
Mhm.
aina ainihi ainihin ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wannan kuma soyayya ta tabbatar da haka wasallam. Mm.
yawwa inda ka so abin so kana zama shi ya so manzon Allah ya zama shi Mm.
wai ba an ce amma shehu ne annabi ba da annabta Mm.
a muhabban nan da gundarin tafiyan nan to shine na na na sh- na manzo na shehu al- al- Allah ya bashi Mm.
muradiya kaunil mustafa ainihin mustafa kuma wa illa in kuma ba haka ba fa mauti fihi shauqan bi to unsiri wato mauti mutuwa ta mai tabbatuwa ce fihi cikinsa shauƙan cikin manzo Allah fa Mm.
shauƙan dan shauƙi li unsiri ga asalina Mm.
to kaga anan ne ko ba a ce maka komai ba wai a ce shehu ko yana da alaka da jini na ma'aikin Allah to ko ba komai anan misali shehu ya ce wato soyayya ko yabo na wani ma'aiki wauta ne ko Mm.
hubbi siwal mahil amayata wal fisku so da in dai na wani mustapha ne wauta ne da hauka da fasikanci to sai shehu kuma nan ya ce aga izan baya yin wani so sai na manzon Allah baya wani shauƙi sai na manzon Allah duk wani shauƙi da ka gani ga shehu Ibrahim to manzon Allah ne to nan kuma sai ya ce wa illa abin da na nema din nan in ban samu haka ba to na mutu don shauƙi ga asalina saboda tsananin shauƙi na ga asalina na mace shine muradina to sai a duba wannan asali ne da shehu yake neman ya mutu mutuwa ta hakika a cikinsa saboda shauƙin wannan asalin ba manzon Allah ba Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam.
to wannan ko ba mu ce shehu sharifi ba ne dai an ce to ka je ka nemo misali wani asali ne da ike so ya zama ya mutu a cikinsa da sababin shauƙin wannan asalin tare da cewa ya ce shauƙi ba na wannan ba imayatun ne da fisko Mm.
ko sosai sosai an ce an ce wai shehu shehu jikan annabi ne shehu ana ana wasu na wa ana tambaya waya zo a gaya musu shehu yana to ai inda shauki inda shauki da soyayya aka ce abin son ka ai ya kai martabar jikan annabi ko da ba hakan bane soyayya tana sa ka kayar da hakan kawai so to kuma so ba ina ne baya kaiwa soyayya yana hada nasaba soyayya yana hada ma abin da yafi nasaba saboda ka shewa a cikin ma'aiki inda gaba da nasaba ma mu muna da imani ya kai saboda shauƙinsa da fana'insa cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na baka amsa mm tambaya ta mm sure walaita rasulallahi ina ma dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kana musa iran ya zamanto mai hura naran wuta libarhama ga barhama in ya wutan nan ta shauki khalidan kulla yana mai mas'al dawwamar da dukkanin hura wutan nan ta soyayya ga barhama ya yi masa mu ma ya bana amin kullum muna rike cikin soyayya manzon Allah sallallahu alaihi da wasallam hidima gare shi sallallahu alaihi wasallam walaiti ya kasib dain ina ma dai ni in zama kamar tagwaye guda biyu su ne sayidina hassan da sayidina husainu idlaini fawqahu masu hawa burbushin bayan manzo Allah walaiti ya ya kasib inganta riwaya annabi alaihi salatu wassalam wannan ai za ka gama na halaccin sallah da yara ko annabi in ya- in ya yi sujada sai hassan da husaini sa hau bayansa in zai dago sai ya kamo ɗaya ta nan ya kamo ɗaya sai ya dawo da su ya zaunar da su a ce saboda su kuma yana sallah ta shi ma a hannu in zai sujada ya ajiye shi in ni zaman tahiya ya sujada kuma ya kuma ɗaukansa saboda soyayya da girma irin na su Hassan da Hussein.
walaiti ya kasib diki ina ma dai ni na kalli sayyidina hassan da sayyidina hussein mm, annabi alaihi salatu wassalam yana cewa allah allah ina son su guda biyun nan allah ka so su allah ka so mai son su Allahu akbar haka manzo allah yake cewa Allahumma inni uhibbuhuma fa ahibbuhuma wa ahibbu man yuhibbuhuma Hassan da Husaini Allah ina son su in ji manzan Allah Allah ka so su ka so mai son su Mm.
to Allah muna son Hassan da Husaini alhamdulillah ne soyayya mu kuma Hassan da Husaini Mm. Allah ya kara musu amin walaiti ya kasib diki ina ma da to baban nasu shine sayyidina Ali ina ma da yin zama kamar Abubakar Siddiqu laiti kada afari wajen shauƙin annabi ina ma da yin zama ni ne kamar Ja'faru ɗan yaro dan Abi Dalib dan uwan sayyidina Ali shi ma kanin manzo Allah ne
walaiti akunul yawma turbata na alihi babban mai daraja ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ma cewa kayi kama da ni a ɗabi'a kayi kama da ni a halitta saboda yana daga cikin wanda muke lissafa masu kama da sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi alaihi salatu wassalam a hadisi sai ya ce ya Ja'far ashbata khalqi wa khuluqi kayi kama da halittata kayi kama da ɗabi'ata yayi murna Ya- ai ya zama dole ya murna sosai amma ya tashi yana tsalle gaban annabi yana rawa yana alhamdulillahi alhamdulillahi ko manzala yana kallon sa yana murmushi har firorin annabi suka bayyana sai da ya ga ya haɗa ido da annabi sai kunya ta kama shi gashi yana rawa yana ta gumi gaban annabi sai ya dawo bayan ɗan uwansa sai da na ali yana zaune kusa da annabi sai ya laɓe bayan sai yana jin kunya fahajala wata wara wara a sa'ali bin abi ɗalibi saboda su shi ne ina shi wannan ya isa hujja ma ga masu harrakawa wajen zikiri
walaiti akunul yawma turbata na alihi ina ma dai ɗaya rana in zama turbayin nan ta takalmin manza Allah walaiti araku lil aminil mubashir ina ma dai na zama aswaki na amintaccen Allah wanda yake almubashir abin abin yi wa bishara walaiti yawman kuntu shurbata ma'ihi ina ma dai in zama ɗaya rana wato makwalwa na kurɓar ruwan manza Allah makwal ɗin ɗayan sh- annabi shanye ne kawai duk kuma abin da ya nema tamanniya tunan nasa duka ya samu alhamdulillah shehu duka Allah ya bashi alhamdulillah Allah ka ba mu amin wa hamila ka'asin ina ma dai in zama ni mai ɗaukan kofin shan ruwan manzan Allah lil ne bashiril munawwar mai ɗaukan kofin sha na bashiru shine annabi muhammadu wanda yake mai bishara abin haskakawa da hasken allah shine shine nan ya tamilu shai'aini ne yana ɗaukan abubuwa biyu hamilu kasin ko ka ce murfin randa ta manzon Allah da ake ɗora kofin a kai ina ma ni ne murfin randa ko ko a'a hamilu kasin zaidu ɗan harisa ko eh, zaidu na manzon Allah ibn harisa ta da yake ɗauke da jakar manzon Allah a cikin jakar akwai kofin shan ruwan annabi to ina ma ni ne zaidun ni kuma ina ma ni ne jakar Kaga hamilu kasin sallallahu alaihi wasallam na'am u'allilu nafsi misali shehu ya ce amma ina ba wa raina haƙuri ina lallashin raina bil misali da samun saduwa ga manzon Allah fa'allahu yajudu bi waslin domin haƙiƙa tabbas shi na ta haƙiƙi ne Mm.
ba na tam- lalle manzo yana yin baiwa bi wasalin da saduwa lirraqiqil muharrari ga wannan wato bawa wanda yake abin rairayo ta waɗe ta kansa cikin halaran manzo Allah salatun ala yasina salati tabbata a bisa yasinu daha mai suna ɗa mai muhammadin suna muhammad ma'al ali tare da alayensa wal ashabi da sahabbai غير مبتر مبتر salatin kuma ba abin yankewa ba Allah ita yi ga manzo Allah
حرف الواو وثقت بربي جادلي باللطائف وبالمصطفى المختار أين المعارف شعوني رفعت الكل لله سيدي وواسطة المحمود بباب اللطائف لئن شط عني بالأمين مزاره فمشهده في القلب ليس بصارف حبيب إله الأرش قدما أحبه أذكره يومي وأنسي وعنفي حبيب خليل خاتم ومقدم كريم عظيم خلقه عند عارفي بشير نذير آكب وثناؤه به جاءنا الفرقان بعد الصحائف خلفت يمينا إنه, إنه الدهر مفرد فلا يتأتى أن يسنى بطرفي وإنا لكل الأنبياء خوارقا من المصطفى كان هذا كل خالف وهم كلهم قر سرات أج أجلة وما كمن عبد الله عند الطوائف فموسى وإبراهيم مع نزل مريم له رتبة والكل أمن لخائف ولكنما المختار أرفع منصبا ومنه منال الأقد من القدارف فمنه أولو العالمين فآدم به ألم الأسماء قبل التعارف حرف الواو arafin wawu shehu ya ce Allah ya ƙara masa faila Na'am.
وصبت برب زاد لي باللطائف shehu ya ce na amince bi rabbin da ubangiji na Allah jadali shine ya baiwa gare ni milla da'ifi da tausasan ni'imomi ko kuma da sirrin ladifu الله أكبر وبالمصطفى المختار na shi kuma na hada da amincewa dai da abin zaɓin Allah shine annabi Muhammadul Mukhtaru أين المعارف shine ainihin sani na Allah شؤوني shehu ya ce sha'anoni na رفعت الكل na لله daga سيدي dukkaninsu zuwa ga Allah wato rafatul kulla lillahi zuwa Ubangiji Allah sayyidi mahalicci na واسطة المحمود tsani na zuwa daga shanoni na zuwa ga manzo ga- ga Allah shine abin yabon Allah abin yabon bayin Allah صلى annabi الله عليه Muhammadu وسلم باب اللطائف wanda shi kofa ne na tausasan ni'imomi na Allah لئن شد عني بالأمين Mazaruhu, مزاره idan maziyartarsa ta ta- ta ta wahala gare ni in tafi madina zuwa ya- ya- yayi wuya biza ko kuma wasu uzurori suka hana tafiya dai ya wahala fama shaduhu في القلب to wato mahanganta ta manzon Allah da Laifin shuhudinsa a zuciyata bai zama abin juyarwa ba babu waya wannan kullum ina tare da shi Hmm. habibu ilahil arshi idman uhibbuhu Annabi Muhammadu masoyi ne na Ubangidan al'arshi ni ko in ya uhibbuhu ina son sa kidiman tintini.
wa azkuruhu yawmi Ina ambatansa yau dina wa amsi da jiya dina wa anifi da ɗazunawa mana istigraqil auqati wal ayyami duka lokuta na da kwanuka nawa na dilmiyar da su da ambatan manzo Allah.
habibun shi manzon Allah badaɗi ne na Allah khalilun ko habibun masoyi ne na Allah halilun badaɗinsa ne khatimun cikamaki ne na annabawan Allah wa muqaddamun abin gabatarwa shine farko ga annabawa karimun mai girma ne da karamci azimun mai girma ne hulku khulquhu inda arifi wato kuma azimin hulku ta da sa mai girma ne inda arifi nan ga wanda ya sani masani Mm.
masani to ya san shi azimin hulku dan wanne ya sani Allah ya faɗa wa innaka la ala khuluqin azim
bashirun mai bishara ne da aljanna ga masu bin Allah nazirun mai gargadi ne da wuta ga masu saban Allah aqibun na ƙarshen annabawa ne sallallahu alaihi wa sallama sana'uhu yace kaga yabansa kuwa da begensa Bihi ja'alal ja'alal furqan.
furqan da shine alqur'ani yazo mana ba'da saha'i bayan littattafai da suka shuɗe na annabawa da Allah ya saukar duka suna cike da yaban manzo Allah khalaftu yaminan shehu yace na rantse rantsuwa da Allah innahu dahara mufradun hakika annabi Muhammadu mufradun abun kadaitawa ne ad-dahara matuƙar zamani babu irinsa shi kaɗai ne tal tilo fala yata'atta an babu yusanna yana bi yiwuwa tarihi an yi sanna a biyantar da wani annabi bidarifin da wani sabo Mm-mm, annabi shi kaɗai ne sallallahu alaihi wasallam wa inna li kulli al-anbiya'i khawariqan hakika ga dukkanin annabawan Allah akwai wato mu- keta al'adai ma'ana kowanne daga annabawa akwai mu'ujizozi gare su min al-mustafa qad hazaha kullu harifi dukkanin wato mai ɗasa na an mu'ujiza mai wato na annaba ku- na annabawa daga abin zaɓin Allah ne same ta ya lashe ta wa hum kulluhum gurrun su kuma annabawan Allah baki ɗayansu masu haske ne saratun shugabanni ne ajillatun manya-manyan bayan Allah ne wa ma kabni abdullahi amma kakaf ɗinsu babu kamar annabi Muhammadu ɗan Abdullahi inda nan ga dawa'ifi taron jama'un nan na annabawa da mursalai fa musa shehu ya ce kaga annabi wa musa ibrahimu kaga annabi ibrahimu ma najli maryami tare da ɗan maryam shine annabi isa lahum rutubatun akwai martabobi gare su wal wal kullu amnun li kowane haifi kowane ɗaya daga cikinsu da na ambatan maka aminci ne da haifin ga mai tsoro duniya da lahira walakin namal mukhtaru Ala sai dai cewa dai abin zaben Allah annabi Muhammadu arfa'u mansiban duk da abin da kaji an faɗa nasu shine mafi ɗaukakar matsayi a gare su wa minhu manal al aqdamin al daga gadarisi manzon Allah ne baye-bayen nan na daɗaɗɗu magabata na annabawa waɗanda suke shugabanni masu daraja duka darajojinsu da baye-bayensu daga manzon Allah ne.
fa minhu ulumul alamina daga annabi muhammadu ne ilimin dukkanin talikai yake fa adamun bihi Shekara- ulimal asma'a annabi adamu da manzon allah aka sanar da shi sunayen da aka sanar da shi qabla ta'arufi wallama adama lasma'a kulla Mm.
qabla ta'arufi gabanin sani da bai sani ba ya aka sanar da shi Allahu akbar.
asma'u wal musammayatu Mm.
da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam fasa sada bi za auladahu da sababin haka ne ya shugabanci ‘ya'yayen annabi Adamu shi manzon Allah, Mm.
fasada biza auladahu da sababin haka annabi Muhammadu ma ya shugabanci ‘ya'yan Adam kakaf ɗinsu saboda Adamu ma ya samu da shi.
wa hawa sayyidun shi kuma annabi a- shugaba ne li sirri wujudil da kauni sirrin nan na samuwar kasantattu jammul ma'arif yana mai cikakken sani da Allah sallallahu alaihi wasallama fa usafuhu siyatun su su su sufofinsa kudusiyai ne tsarkaka ne wa huwa qad sama ala rutbatil arsali shine kuma annabi muhammadu da hakika ya ɗaukaka a bisa martabobin nan na manzanni ya ɗaukaka Fauka saqa'ifi.
burbushin rufai su Mm.
wani suna nan amma annabi darajar sa ɗauka na can ƙarshen rufai duka sama da gabansu
fa ayatuhum ayoyinsu su manzannin ayatuhu ayoyin manzon Allah ne aka san musu
wa qad saqa juyushan Hakika manzo Muhammadu ya shayar da runduno- rundu- rundunoni bisaidin da kwarara na ruwa min bananin aba- la- aba- la- aba'ifi daga tausasan yan yatsunsa ruwan ya ta kwarara jama'u rundunoni suka yi tasha Allah mu ma muka sha alhamdulillah ma ulfairata kenan alhamdulillah
Allah mun gode Mm.
to haka annabi yake shayar da wannan hannuwansa na ruwan da ya bulbula din nan haibara
wa sabbahatil ashjaru daga mu'ujizozinsa ne sakonkwani sun yi fi tasbihi wasti kaffihi a tsakiyar tafin nan na manzala wa ahyal ladhi qad mata rasu dawa'ifi kan jama'u masu daraja su ne annabawa shugabansu annabi muhammadu a hayar lazi kan mata ya raya wannan da hakika ya mutu babu kokonto cikin mutuwarsa dan wannan sahabiyar a madina Mm.
ce a ce tashin gina da izinin allah sallam ya tashi ga su nan tare da shi kuma ba fa suma ba kenan kad mata Mm.
ya mutu ya kwana ya yi ne an tabbata wannan waliyan al'umma sama da an ba su irin wannan Mm, mun ga wasu da yawa Allah Mm, saboda karama a haƙƙin wali a- to wannan mu'ujiza ta annabi sai ta iya zuwa ta zama irin ta ce amma a cikin a cikin karamar a cikin haƙƙin wali kuma karama amma a annabinsa mu'ujiza
mashatnahu al ashjaru shehu ya ce wato ta bishiyu sun tafi zuwa ga manzon Allah yayin da ya kiran su ja alli da awata ila shijaru sajidata tamshi ilaihi ala saqin bila qadam ashjaru ja'at ila al-mahmud ila al-muhtar khadi'atan tabbat fada'awtahu fi dhaka la fanadi to bishiyu sun tafi zuwa gare shi yayin da ya kiran su wazibu afsahat kura ta yi magana ta yi fasaha cikin magana da, da shaida da gaisuwa ga manzon Allah kaza zabiyatun haka nan barewa ita ma ta yi fasaha ta yi magana ta nemi wato ainihin tsira daga manzon Allah wadabbu ifsah ice kaga damo ifsaha ya yi magana da fasaha arifi fasaha kuma irin ta masani
wata adadu ayyul mustafa Shehu ya ce ƙididdige ayoyi da mu'jizozi na abin zaɓin Allah annabi Muhammadu.
laysa bai nafi'an zama mai amfani ba dangane da a san adadi don ba su da adadi.
Mm. falaysa usay- ushayrul ushri Abubuwan ban mamakai na manzon Allah su ne mu'jizozi da abu keta al'adu shi kaɗai ne annabin da nasa ba sa tsayawa ila yau mulkiyamati kuma kullum sai mu'jiza ta bayyana ta manzon Allah Sallallahu alaihi kullum ta yau daban ta gobe daban ta ɗazu daban ta anjima daban ta yanzu daban kullum mu'ujiza su ci ba wani annabi ko manzo da ya samu haka sai manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ma ka ce baka gano ta ba yanzu in na gaya maka guda ɗaya tal za ka san mu'ujiza ce Mm.
handset Shoe. Right.
Shi- waya wannan handset gata a hannunka haka idan ba dan mu'jizar manzo Allah ba kafin zuwa kafin a ce da can ka samu abu ka rike kana magana a ce ga mahaukaci can amma yanzu a sababin mu'jizar manzon Allah Allah ya zo mana yi mana wannan falala ga sai ka dauka kana magana Gani? kowa da kowa Mm, to wannan yana daga cikin mu'ujizan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falaisa ushairul ushri ma fi ma fi saha'i sahaifi abin da yake cikin takaddu da littattafan duniya bai kai ɗaya bisa ɗayan goma ba
fa ya rabbi ya ubangiji Allah faj'alni khadiman sanya ni Khadiman.
waja'alni ka sanya ni khadiman lahu mai hidima ga manzon Allah dahara mutukar zamani wa kuffa anni ya ka rabbi kame daga bari na ya ubangiji Allah kaidal mu'arifi kai da nan na makiya
wa tashbib bunayyi ka warkar da ɗan ƙaramin ɗana ya ubangiji daga barin cututtuka shine sai shewa abdullahi ne Yes.
lokacin Mm, ina ƙarami
wabkihi ka wanzar da shi cikin halar Allah wa tuniluhu rashadan ka ba shi ka saman masa wato shirya ya zama shiryayye Allah ko haka duk yayi alhamdulillah lifa kenan
fala yulfa ubayda zakhari kada a same shi ya zama bawa ɗan ƙaramin bawa na ƙawalceceniyar duniya a ya zama ainihin bawan Allah kuma mai hidima ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka rayuwar shehu abdullahi ta ƙare tun aka komai cikin Allah da manzon Allah babu komai.
wa aslih shu'unil muntamina li hizbina a gyara sha'anonin majingin masu jinginwa na jama'unmu a gyara sha'anoninsu komai nasu ya zama zakyau Eh, alhamdulillah wannan ku addu'a shehu mun gode alhamdulillah duk inda ka badau filfala sun sun bayyana masu zama a jeji ne wal ardi ko ko a birni a ƙasa am kulla kai aki ga dukkan mai zama inda di ya zauna in dai namu ne to a gyara sha'aninsa a gyara lamarinsa wala tushmital a'da'a to ko Allah ba Allah ya amsa wannan ya mana alhamdulillah duk inda kaga mutanen shehu su ne nutsatsu shehu Ibrahim almajiransa inda duk suke a ƙauye ne a jeji ne ka san shehu har a jeji duk yana da almajiransa a birni ne a herkota ne ko duk duniya in dai wannan yana da alaka da shehu kuma yana biye da matafiyar shehu kuma yana yin koyi da shehu bai bauɗe ba bai zama lalatacce wancanan ka ba yana kan tafarkin maulama shehu ibrahim dan tafarkin na shehu tijjani tafarkin kuma na manzon allah ne duk wanda yake tare da shehu ibrahim a inda duk yake zaka ga wannan ko gyararre ne Eh, an mana wannan addu'a a gyara lamarinmu kuma an gyara ko a nutsuwa za ka gan mu ne a nutse ko ka ki- ka kwaso don asala ka mun fi ka hankali
alhamdulillah shehu kuma dama shehu ya faɗa salahu ahibba'i ya luhu lumubsir amma bai ce fa dan ni na isa a'a ni malam a'a ce bida duk faralar da komai da manzon Allah ne bida habibillahi fauzan ala fauzi duk inda muke alhamdulillah ba shaka tafi cikin mu alhamdulillah
ba wagadu alhamdulillah
ba tabaka alhamdulillah sai dai sai bin Allah sai bin sunnonin manzon Allah sai riko da zikirai da kuma sanin alkur'ani da aiki da abin da ya zo da shi cikinsa to almajiran shehu ibrahim radiyallahu ta'ala sai girmama manzon Allah Sallallahu alaihi aikin kenan abin da muka gada abin da muka koya kenan Alhamdulillah.
kuma ya roƙan mana Allah Allah kuma ya amsa kan Allah ya zaunar da mu akan haka amin in gode wala tushmital a'da'a shehu ya ce na roƙe ka ya ubangiji Allah kada ka dariyantar da makiya kan mu ɗai a wahidin a gadda ɗaya a cikin mu yau man Man.
ɗaya rana fa anta jamilun hakika Allah kai kyakkyawa ne qadirun mai iko ne dhul masarifi Ma- ma'ana aikinsa ne an ta jamilun aikin Allah ke ƙadirun mai iko ne kuma zulma sarifi kuma ma'abocin wato zulma sarifi ma'abocin tasarifi da juya abu abu ne ma'ana kana da iko ka sarrafa dariyar da makiya suke sanyi mana mu mu yi musu dariya haka kamar yadda ake kenan yanzu alhamdulillah kaga mutum yana tabara abin dariya eh zo a tare ma a yi ta dariya kuma shi kuma na sai ga wani jihadi yake kaga ai dariya ta kuma ka Eh, to maki makiya kenan masu hasada to salatun wa salati da taslimun taslimi na Allah ala man samat bihi tabbata bisa wannan da mu'addu abnanin alaman samat bihi mu'addu abnanu mu'addu bin adnanin mu'addu dan adnanu samatta kabilar mu'addu dan adnanu samatta daukaka bihi da shi shine annabi muhammadu to salati ya tabbata gare shi usul gadarisi wannan su ne kawukan nan na jama'u masu daraja wa alin da alayansa wa ashabin da sahabbai mada qauli muqinin mutuƙar faɗin mai sakankan cewa da yin imani wa siktu bi rabbin ce na amince bi rabbin da ubangiji Allah zada li bil shine lada'ifi ya baiwa gare ni billa da'ifi da tausasan nemomi
alhamdulillah alhamdulillah